وتوصفني ترتيبا وحبهم للعلم والإرشاد والإحسان فلهم العائبة للذنوب وإنما حرمهم في منزل قواني لله دعوى بالخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصان فعلموا وعن الشوارع كلها فتبرؤوها بسوى الرحمن فعرفاتهم وهمومهم وعزومهم لله يا الخلق والشيطان نعم الرقيب لطالب السنة التي تهدي بك الخيرات والإحسان
wasu budewa ba nasahul khaliqata fi rida mahbubihim muna neman sifa ta nawa sifa ta sha uku ta ce an nasihatu lil khalq an nasihatu lil khalq an nasihatu lil khalq nasahu al khaliqata sun yi mahalittun Allah nasiha sun yi manasi Allah a halittun Allah nasiha an ce lafazin an nasiha lafazi ne da ke fa'idantar da alkhairi kaga shi yasa Allah ma ya danganta haka idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'ala al-muhsinin min sabil idza nasahu lillahi wa rasulihi إنما الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم تنن نفه الخليقة سنما حلتن ألا نصيحة بالعلم ده إلمي domin ba a yin nasiha da jahilci qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen basiran nan malamai suka ce uku ce albasiratu bima yad'u ilayhi da'i albasiratu bi halil mad'uwi sannan albasiratu bi kayfiyati da'wa in mutum zai nasiha ana bukata ya zama yana da ilimi ilimin nan uku ilimin farko shine albasiratu bima yad'u ilayhi ya zama ya san abin da yake kira zuwa gare shi ma za ya yad'u ilayhi yad'u ila islam ko eh yana kira zuwa ga musulunci so da kai san musuluncin nan mai da'awa bai da ilimi to sai ya bata abin da gyararre ne ya zata gyara yake sannan sannan na biyu albasiratu بحال المدعو sannan a san wanda ake mada'awar wanda za ka nasiha ka san shi akwai wanda ka san idan ka faɗa masa magana cikin sauki zai ɗauka to sai ka masa haka akwai wanda kila sai kun yi jayayya wala tujadil ahl wala tujadilu ahl alkitab illa billati hi ahsan wajadiluhum wajadilhum billati hi ahsan sannan kuma akwai wanda sai ka yi fada da fada ake masa da'awa kowanne ƙur'ani ya karantar da mu sannan sai albasira bi kaifiyyati da'awa sai ilimin ya ake da'awar to sun yi mahalittun Allah nasiha bil ilmi da ilimi wal irshadi da shiryatarwa wal ihsani da kuma kyautata musu akwai wanda sai ka rika bashi wani abu akwai wanda in ka ba shi buhun masara ko buhun shinkafa sai ya shiga musulunci akwai wanda in ka ba shi riga akwai wanda idan ka kyautata masa sai ya daina miyagun ɗabi'un da yake sai zama mutumin kirki in can dama ka yi mene shi domin idan an ta akaramta alkarima malaktahu amma wa in an ta akaramta la'ima tamarrada idan mutum mutumin arziki ne ka kyautata masa to sai ka mallake shi haka ɗabi'ar ɗan adam take in mutum ya san mutunci ka mutunta shi to sai ya zama bawanka amma idan dama dan tsagera ne wanda bai san alheri ba to idan ka kyautata masa sai ya ce kai baka da wayo ne sai ya yi baka da wayo shi yasa kake ta mishi abin da kake mai to wal ihsani kenan sahibul khala'iqa bil jisumi sun kasance sun kasance da halittun Allah bil jisumi da jikunkunan su wa inna ma awahuhum sai dai rayukan su fi manzilin fauqani yana mataki madaukaki wato suna tare da bayin Allah a rayuwarsu da suke yi halittun Allah amma kuma ruhin su babba ne dama kuma Allah ta'ala ya halicci dan adam min unsurai ko وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين هذا من عنصرين العنصر الطيني الله لسنان أدم دجا سنادري نقسى تربايا يتقوم قسى داما قسى تكي تسير زمان wannan unsur ɗin ya ji buhu sai ya rika jan shi shi ne sai zama yana da sha'awa sai ya zama yana da buri i sai ya zama yana da wasu abubuwa waɗanda za su ba shi dama ya iya rayuwa a duniya wannan al'unsu a tsini ce sannan akwai al'unsur ruhani الأنصر الروحاني شيني فإذا سويت ونفخت فيه من روحي شيكم أن أنصر شيدا ما أنصر علوي sama yake yi da mutum to shine sai kaga mutum ya kama ibada ya azumi ya sallah ya karatun alkur'ani ya tasbihi ya istighfar mun fahimta to shine wannan billahi da'awatul khala'iq kulliha billahi ga Allah da'awatul khala'iq kiraye kirayen halittun Allah ga baki ɗaya suke khaufan alal ake yi khaufan alal imani saboda ana jin ma imani tsoro min nuqsani kai ya samu tawaya shi yasa ake da'awa duk nan fa yana ta bayani ne akan annasiha mun gane billahi ga Allah ake yi da'awatul khala'iq ake kiran halittu kulluha gabaki ɗayan duk kiran da ake mahalittu dan zuwa ga Allah ake kuma dole a rika jaddada wannan da'awa khawfan alal imani saboda ana jimma imani tsoro min nuqsani kai samu tawaya idan ba a wa'azi to mutane lalacewa za su shi yasa ka gwada ka gani lokacin da mutum ya shiga wata hayaniya ta rayuwa ya nisanta da majalis na alkhairi to sai ka ga yadda rayuwar shi za ta rikici ba zai samu natsuwa ba rayuwar shi za ta zama wani iri amma duk ranar da mutum yake lizimtar majalis na alkhairi to za ka kuma yartaqi za ka ga mutum yana ɗaukaka yana ci gaba na taɓa ba ku na ba ku na taɓa faɗa musu wani dokta ina jin dan kasar saudi arabia ne amma yana america suna da wata center sunan center tasu almarkazul alami almarkazul alami limini ne a washington suke da ofis ɗinsu amma lokacin ina jin bayan rikicin september 11 bata musu ofis ɗinsu to yawwa almarkazul alami lil fikr islami akwai shugabansu abin nan jabir taha al'alawani profesa ne to suna rubuce-rubuce a ɗaya daga cikin malamansu akwai wanda ya rubuta littafin sa abin nan ya rubuta littafin sa ya sa masa suna ya sa masa suna ilmun nafs ilmun nafsil islami min al-mushahadati ila shuhud to a cikin wannan littafin nasa yake kawo wani misali yace da za ka samu matasa guda biyu dukkaninsu da yana magana cewa da imani za a iya fito da shi a auna shi a ma'auni to sai a samu wasu matasa guda biyu sai a auna imaninsu idan aka auna imaninsu sai a ga imaninsu daidai wa daida ɗaya da bayan an gama auna sai aka ɗauke shi aka tafi da shi saudi arabia aka kai shi jami'ar islamiyyar madina kuma misali sai aka ce an sa shi a kulliyatul qur'anil karim qur'ani zai karanta zai digiri a qur'ani shi kuma ɗayan shi aka ɗauke shi aka kai shi new york ko paris city ko london city waɗannan dai biranen baɗala shi kenan wancan ɗan saudi arabia kullum daga masallaci sai jami'a kuma idan ya tafi darussansa daga ilmul qira'at sai usulul tafsir sai at-tafsir sai al-lugha al-arabiyya sai al-aqida sai al-fiqh al-islami darussan da yake karantawa kenan sannan kila kullum akwai tsarin da jami'ar islamiyya suke da shi da duk lokacin da mutum ya ga in mutum ya ga dama ana aje mota a bakin jami'a kyauta duk sallah asuba a zahar la'asar magriba isha'i liman arada an yusalli fil haramin nabawi ga wanda yake son ya je masallacin annabi ya salla saboda ya samu wannan ladar dubu yi lada dubu ɗaya ba to ana aje mota kyauta kullum ko da yaushe haka yake to sai ya zama haka yake shi kuma wancan yana can abin nan new york ko yana ɗaya daga cikin waɗannan biranen da aka ambata guda uku baya wani sabo da kan kansa amma zai ga tsaraicin mata sun zo wucewa ya ji ana ihu ya wuce can ya ga ana shan giya ya wuce can ya ga wani yarin guma wata duk haka ake yi a can ko rayuwar dabbobi suke yi to shi ne sai ya ce da za a dawo bayan wani lokaci a auna imaninsu to sai an ga rujahani sai an gane rujahanin imanin dan madina akan imanin dan landa ba za su taɓa zama ɗaya ba ko da wancan bai yi saɓo ba mun gane ai to kun ga tasirin tasirin zama a wurin alkhairi kenan shi yasa mutumin da ya kansa tarbiyya ya taƙaita kansa zama cikin alkhairi inda ake alkhairi to ya huta mun gane ai azaful quluba an shawagil kulliha azaful quluba sun raba zukatansu an shawagil da duk abin da zai shagaltar da su kulli ha ga baki daya kad farraguha sun ba da waɗannan zukatan nasu sun raba su min siwar rahmani ga duk abin da ba Allah mai rahama ba arakatuhum dukkan motsinsu wa humumuhum da niyoyinsu na zuci wa uzumuhum da azamarsu niyya ta aiki lillahi sun ba Allah la lil khalqi basu ba wani abun halitta ba والشيطان sannan basu ba shaidan ba wannan shine tamamul ubudiyya kenan sifa su ta ƙarshe kenan a wanda malaika ita ce sifa ta nawa ta sha hudu ita ce tamamul ubudiyya lillahi ta'ala cikar bauta cika bauta ga baki daya suna Allah ne shine ma'ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun gane neman rafiqu ma dalla da abokin tafiya li talibis subulil lati da mai neman hanyoyin da suke tubdi suke kaiwa ilal khairati zuwa ga alkhairai wal ihsani da kuma samun ihsani wato kyautatawa a wurin Allah su ne waɗannan hanyoyin guda goma sha hudu da malayin ambata mana sifa ta farko al ikhlasu lillah sifa ta biyu al mutaba'a li rasulillah sifa ta uku al khawfu sifa ta hudu ar raja'u sifa ta biyar al mahabba تشيد ذكر الله تعالى تبقي التقوى تتقص الصبر تترى الرضا تقوم الشكر تشابع التوكل تشابع الإحسان تشاء النصيحة سنن تشاهد تمام العبودية لرب العالمين wannan mutum ya zauna ma kansa hisabi ya gaya ya samar da su tsakanin shi da Allah yana da su a tsakanin mu'amalarsa da Allah don mutum ya samu wannan ya haye kuma ya ga ƙoƙarin ƙarawa mun gane na so a ce ya ƙara tauba a tauba saboda mahimmancin a tauba duk malaman da suka yi rubutu akan asairu ilallah to suna kawo a tauba na faɗa mana kamar al'imam abin ismailul harawi mai littafin manazilu sha'iri fi manazili iyaka na abudu wa iyaka na sa'in bayan ya yi bayani akan al'ubudiyya da al-muhasaba sai kawo at-tauba at-tauba sannan malamai da yawa in sun yi rubuce-rubuce suna kawo at-tauba kama Imam al-Ghazali a cikin Ihya Ulumuddin shi ma ya kawo at-tauba kuma ya bata muhimmanci al-Imam Ibn al-Jawzi da ya ikhtisarin Ihya Ulumuddin ya sa masa suna Minhajul Qasidin fi ikhtisari Ulumuddin shi ma at-tauba ya kawo ta a farko-farko sannan al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi da ya zo shi kuma ya ikhtisarin منهاج القاصدين يسا مسا سنة مختصر منهاج القاصدين شيما يا كاو التوبة أفرقو فرقو sun gane ai so daga attauba na da mahimmanci ko da bai kawo ta ba to tana da mahimmanci an yi rubuce-rubuce a kanta sannan waɗannan masalik ɗin gabaki ɗaya sifat ɗin manazil ɗin da mala ya kawo su guda goma sha hudu su ma malamai sun yi rubuce-rubuce a kansu kamar littafin da na littafin da na ambata na manazilu sha'iri fi manazil iyaka na abudu wa iyaka na sa'in na sheikh ismailu al-harawi al-ansari sannan ga littafin da al-imam ibn al-qayyim ya masa naqadi naqadi ne ya sa mu suna madarijus saliki في منازل إياك نعبد وإياك نستعين على شرح منازل السائرين sannan da littafin shi al'imam al-qayyim ɗin ɗariƙul hijiratai ne wa babu sa'adatai ya kawo sannan ya a ambaci wasu irin waɗannan manazil ɗin a cikin littafinsa al-fawa'id al-fawa'id haka littafan al'imam ibn al-jauzi mun sa al'imam ibn al-jauzi yana ɗaya daga cikin malamai alwa'azu ko masu wa'azi haka limamu ibn abid duniya yana da mausu'arsa shi kowanne ma daga cikin waɗannan littafi ya rika warewa a rubuta kamar littafin al'imamu ibn rajab alhambali duk littafai ne da suke bayani akan tsarkake zuciya sannan ga littafin al'imamu ibn taimiyya التحفة العراقية في الأعمال القلبية rusuni waɗannan Allah shi taimake mu abin da muka yi daidai a tsawon waɗannan kwanaki goma sha uku Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada ya kuma sa ya zama mana abin da za mu kallaran lahira mai farin ciki abubuwan da muka yi ko na fassara a kuskure ko muka karanta ba daidai ba to mu 'ya'yan adamu ne dama kuma za mu iya haka muna fatan Allah gafarta mana sau da haka muna kuma fatan Allah subhanahu ta'ala kada ya mantar da mu abubuwan da muka karanta mu dage mu rika muraja'a lokacin da muke da shi kenan lokacin ƙuruciya wa ayyamal hadathati faghtanimha ala innal hadathata la tadum sannan kaga lokacin ƙuruciya ka ci gajiyarsa domin ƙuruciya ba ta dawwama abin da ka iya haddace shi yanzu to nan gaba da wuya ka iya haddace shi amma idan ka saba dama da karatu kama kanka tarbiyyar karatu da hadda to ko shekarunka sun karu ba za ka samun matsala ba wannan yana da tasiri sosai amma idan dama mutum ya riga ya dan kwafar da zuciyarsa a tunane-tunanen banza marasa amfani domin ita kwakwalwar nan ka'idar ta an sha faɗa mana kwakwalwa da zuciya su za su zama haka nan ni na sha faɗa ma mutane ko bacci kake kwakwalwarka da zuciyarka suna aiki shi yasa idan kai bacci idan kai bacci sai ka rika mafarki ma yadullu ala annaka hayyun cewa kana nan da rai kenan wa ma dama al-insanu hayyan to fa qalbuhu ya'mal in dai kana da rai to zuciya kana aiki so daga hiya nafsuka in lam tashghalha shaghalatka idan baka ba ta aiki baka ba zuciyarka aiki ba sai ita ta baka sai ta ja maka aiki shikenan ka shiga tunanin tunanin da ba su da amfani ba dalili ba dalilin yin su kai kake jawo ma kanka kai kake kirkirar su shikenan sai mutum ya zo ya zama wani taɓaɓɓa taɓaɓɓe alhali kwakwalwarka da Allah ya baka ka zauna ka rika haddace abubuwa ko da ka samu uqda nafsiyya akwai akwai lokacin da dan adam yake tsintar kansa a cikin al'uqdatun nafsiyya ya ji ya shiga damuwa kuma abin qad ya tulu qad tatulu tilka alhalatu wa qad taqsut zai iya tsawo kuma zai iya zama dan kadan to daga cikin hanyoyin da mutum yake mu'alaja yake magance al'uqdan nafsiyya akwai yawan karance karance yawan karance karance ko lafiya ce ba ka da ita kana kwance a asibiti ma dama kana iya ɗaukar littafi ko kana iya fahimtar abubuwa to ɗau littafai kai ta karatu sai ga a cikin wannan lokacin ba ƙaramin fa'ida ka samu ba amma idan mutum ya bar zuci ya bar ransa ya bar zuciyarsa haka ne yana ta tambele to shikenan sai ya zama kawai ya ta tunanin tunanin da ba su da amfani shedan kuma ya zo ya ci nasara a kansa shi kenan mutum ya halaka amma idan mutum ya zama a cikin karatu yake shi kenan sai Allah ya taimake shi so ka haddace irin waɗannan abubuwan a yanzu mutum zai yi su kuma tabbas an yi ƙoƙari ko da na ce na ce na tofatul atfali cewa ba a yi da kyau ba an yi ƙoƙari gaskiya kowa ya yi ƙoƙari sai dai waɗanda wasu waɗanda suke zuwa su ba mu matsala amma dai tabbas mu'zami an yi kokari saboda haka muna iya cewa wannan dirasar da muka yi kashi 85 a cikin 100 an ci nasara domin hatta attendance wato halarta idan muka duba adadin mutanen da suka halarta da waɗanda aka dawwama da su har aka kawo ƙarshe yau to tabbas sun fi yawa fiye da waɗanda ba su nan waɗanda aka samu matsala da su aka fara da su ba su zo ba ba su da yawa misali mun fara da da abdullahi salih adam yi kwana uku shi ke nan kuma bai sake zuwa ba kwana goma bai zo ba akwai umar usman wanda ya zo kwana biyu tsohon kwanakin duka bai zo ba aka soke sunan shi akwai lukman adam shi kuma ya zo kwana biyu sauran kwanakin ya gudu akwai kabir muhammad ya zo kwana ɗaya sauran kwanakin ya gudu akwai muhammad adam ya zo kwana ɗaya ya gudu idan ka cire waɗannan saura kusan duk an yi ƙoƙari sai muhammad ismail shi ma da ya zo kwana biyu tsohon kuma kwanaki ya gudu ko na ambace shi ba ambace shi ba amma duk saura waɗanda aka samu fashi a cikinsu wanda suka samu fashi yan kaɗan ne akwai waɗanda tun da aka fara ba su yi fashi ba ko ɗaya zan ambaci sunansu akwai aliyu lawal wanda ban faɗa muku ba yana da rabin lada a cikin shirya wannan daura domin shi ne ya tunasar da ni cewa an taɓa yin alkawari cewa za a yi karatun tajwidi in an samu dama to sai muka ga cewa mu samu wannan lokacin a yi amfani da shi mu ci gajiyar su gashi kuma Allah ya taimake mu mun ci gajiyar tasa to tabbas tun da aka fara da shi kuma bai latti ba na biyu shine Muhammad Aminu Nuhu shi ma tun da aka fara bai yi fashi ko so ɗaya ba sai yau da ya yi latti amma kuma ya sanar da ni shi ya habibu abdulrahman da shi aka fara so ɗaya ya latti shi jamilu shehu shi kuma yau ne bai samu damar zuwa ba ya ce sun tafi da mamashi ko asibiti ne to shi ina zazzaɓo su ne shi ali muhammad lawal shi ma tun da aka fara bai taɓa fashi ba kuma bai taɓa latti ba sai sai sai hashim haruna tabbas ɗari bisa ɗari ba bai taɓa fashi ba kuma da shi kuma bai taɓa latti ba sai ismail sa'idu shi ma bai taɓa fashi ba kuma bai taɓa latti ba sai abdul jabbar ya yi latta sau ɗaya amma duka kwanakin na ya halarta kuma yana cikin wannan da suka ƙoƙarin kawo hadda duk da kankanta shekarunsa akwai abdulrahman hassan shi ma ya yi ƙoƙari sosai bai taɓa fashi ba sai dai latti da ya taɓa yi sau ɗaya sai malam Muhammad salih bai taɓa fashi ba kuma bai taɓa latti ba ko sau ɗaya sannan sai shi ke nan saura akwai waɗanda sai waɗanda su sai malam ismail ahmad da ya ɗauki uzurin kwana ɗaya amma bai taɓa fashi ba kuma bai taɓa latti ba bacin wannan ranar da ya ɗauki uzuri shi malam kasimu ya yi latti sau ɗaya sannan ya fashi ɗaya shi to saura duk suna da abubuwa duk saura da sai rabi ulawal yawwa sai rabi ulawal na baro shi a ɗayan shafin shi kuma bai taɓa fashi ba sai sau ɗaya kuma kuna gani yau ya kawo baitota duka duk da ana an bi shi bashi wanda bai zo ba kuma ya zo duka ya farahana to shi mala aminu aminu adam shi ya rika yin latti amma bai taɓa fashi ba sai yau to sai saura kuma duk suna da kwana biyu kwana uku sai kuma masu yin latti saboda wannan abin mu gode ma Allah ne sannan mu ƙara roƙonsa Allah ya sake ba mu dama kuma wannan ƙalubale ne kullum aka zo ana yin abin alkhairi to mutum ya zama ya fatan cikin waɗanda za a ce da su aka yi kuma a yabe shi ba neman yaban yake yi ba ba neman yabo mutum yake ba amma dai rayuka an an an an an halicci rayukan mutane akan suna son yabo to me yake jawo yabo shine yin abin arziki kaga Allah ya zargi waɗanda suke son a yabe su amma ba su yin abin arziki su ne munafikai wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu suna son a yabe su amma akan abin da basu aikata ba Allah ce fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab kakkazata za su tsallake azaba to Allah shiryatar da mu abdul malik shi ma yi kokari na manta bai zo kwana ɗaya ba ne tak yana cikin waɗanda ya kamata in ambata kwana ɗaya bai zo ba a duka da aka fara ba latti ba fashi sai kwana ɗaya ya je sun tafi sun tafi wai shika shika ne ko giwa wai sun yi tafiya na sai shika ba tafiya ba ce ko to wannan dai shi ne لمثل هذا فليعمل العاملون سنن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الله سبحانه وتعالى يتمكيم الله قارا من جاغورنشي الله قارا من لافيا الله يتشغب دم غايوم البركة الله يتغم دم تلالاتيا اللهم إنا نسألك العفو والآفية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا نعم wanda yake tambaya sai sai mu karasa muna da minti muna da minti nawa ne alaka hamki ba ba ma abin nan ko muna da minti kusan ashirin da wani abu kafin mu tashi ba na su duk mun yi su ai duka saba za mu yi ta maimaitawa mun yi bayani kansu a darasin da muka gabatar a baitin da aka ce wala ta'taqid ra'ayal khawariji innahu maqalun liman yahwahu yurdi wa yafdahu sannan wala taku murjiyan la'uban bidinihi ala innamal murjiyu biddini yamzahu mun yi bayani kansu mai tsawo jiya ina jin ina jin ka samu darasin jiya za su baka sai su sai su sa maka a cikin wayarka duk mun yi bayani kansu duk wannan bawa'id din mun yi magana kansu ina jin har maraji ina ta ubadawa littafan kutub littafan kai alfirar ko ba a nan ba dai na taɓa faɗa iyaka in zan ƙara sai in ƙara yanzu na farko akwai littafin alfarq bain alfiraq alfarq bain alfiraq na abdulqahir al-baghdadi yana ɗaya daga cikin littafai masu kyau da aka rubuta su akan alfiraq na biyu akwai littafin almilal wan nihal na ashaharastani shi ma littafi ne mai kyau akwai littafin alfifal filmilali wal ahwa'i wan nihal الفصل في الملل والأهواء والنحل نا الإمام ابن حزم الظاهري شما للتافي نيمي كو sannan akwai littafi da yake tsoho ne ya daɗe littafin ashek abul hassan al-ash'ari shine maqalatul islamiyyin maqalatul islamiyyin na al'imam abu hassan al'ash'ari to waɗannan littafan za su taimaka wa mutum a game da sanin alfirak dirasa a kansu mun gani akwai kuma a kwamfuta akwai mausu'atul firaq islamiyya wannan yana da yawa mujalladat ne amma duka waɗannan da na ambata cikin su ba wanda ya wuce mujalladi biyu alfisar shi ya fi su yawa shine mujalladi biyu na ibn hazmin ba amma alfarq bain alfarq na abdulqahir al-baghdadi mujalladi ɗaya ne shi ma almilal wa nihal na shaharastani shi ma mujalladi ɗaya ne maqalat al-islamin shi ma mujalladi ɗaya ne to akwai buƙatar sanin alfarq din nan sannan a na zamani ƙungiyoyin zamani akwai littafin mazahib mu'asira مذاهب فكرية معاصرة مذاهب فكرية معاصرة نا الشيخ محمد قطب رحمه الله تعالى مذاهب فكرية معاصرة نا الشيخ محمد قطب sannan kuma da littafin aljama'atul islamiyya على ضوء الكتاب والسنة نا الشيخ سليم بن عيد الهلالي حفظه الله الماجر الباني ينا da littafi da ya rubuta ƙato mujalladi da ya ƙatoto a kan wannan littafi ne mai kyau sannan akwai littafin rabi'ul madakhali duk da raddi ne sunan littafin nasa shi kuma jama'atun wahidatun la jama'atu wa siratun wahidun la asharatu jama'atun wahidatun la jama'atun sannan siratun wahidun la asharatun na rabi'ul madkhali amma ka san littafin rabi'ul madakali sai mutum ya bi a hankali suna koya ma mutum zagi gaskiya suna ne suna koya ma mutum fada da mutane daga duk littafinsu idan mutum zai karanta sai ya bi a hankali yana tajrihin mutane wallahu alam Allah gafarta mana dukanmu cewa to zai karanta to ai sai sai an gama tambayoyi sai ya karanta ko mu je kai ne wani na'am kaso da ake jinta fuska uku ne ko kasu ko fuwaikar tawassut a ko tawassut afuwan ce dole kasur ja biyu kasur ja biyu shi tawassut ja hudu shi ɗul ja shida amma a wurin al'imamuwar shi ja shida ne shi a wajensa al'imamuwar shi bai da aljais bai da almaddul jais duk madda alwajib ce a wajensa inda take aljais a wajensa kawai maddul badal ita ce yake da fuskoki uku a kanta ko biyu ko hudu ko shida amma duk sauran maddoji cika su yake yi no shi waye ba ni ba mu gano shi ba ba mu gano cikonsa ba yana da matsala ne shi kan shi mai hakikin littafin wanda kaga ya fi mu tunda shi kila yana da nusa mu ba mu da wata nuskar da ta wuce wannan din ba mu da wata nuskar da ta wuce wannan kasan kasar mu muna da karancin shi yasa ba ba a ta hakiki a Najeriya sosai muna da karancin littafai in yau ka ce za ka yi takikin wani littafi sai in kana da kuɗi yanzu akwai littafan da ni na ina da tunanin in yi sharhin su ina jin satin da ya wuce muke magana dr bashir nake masa tambaya bayan fablullahi samad sharhin al'adabul mufarad akwai wani da ya sani ya ce shi bai san wani ba to to kage yana da bukata a masa sharhi na fadlullahi jilanin nan ai bai isa ba rabi ibn mufrad littafi ne babba yana bukatar sharhi amma yanzu in zaka yi sharhin sa kana bukatar wasu ayyuka da yawa in san samu ne ka zama kana da nusaha da zaka ga riwayoyin sa guda nawa aka ake da su to yanzu ka ce zaka wannan aikin sai kai tafiya kasashe kila to muna da wannan matsala shi yasa abin da ake dan da shi shi ake yi kawai in kuma ka ce za ka aika ta kwamfuta ne suwa kake tabbas din suna da shi ma akwai al-maktabatul elektroniyya aiki ne dai ja amma dai ko da waɗancan ko ba ko ba su in sharhi ne za a iya sharhi to akwai su da yawa ya Allah sa rayuwa tana da tsawo kuma ya mata albarka ai sai da an yi waɗannan abubuwa amma alal aqalla al adab al mufrad yana buƙatar a masa sharhi sharhin da ba zai gaza mujalladi biyar ba gaskiya ai ba karamin littafi ba ne littafi ne da ya kunshi rayuwa da shi da ashamalul muhammadiyya na alimamu tirmidhi to kaga suna buƙatar sharhi cewa na a ko ba al'ana ba ba a yi za shi da kawai ake mata kasan tun da zai madda ba wajiba ba a shari'a ai duk ba ba tajwidin nan na faɗa muku ba dole ba ne duk da zai akwai masu yin raddi su ce dole kama akwai wani ɗalibin albani eh ya rubuta wani littafi ya samu suna alƙaulul mufid fi wujubi tajwid raddi yake yi game da fatawar ashek muhammad salih usaimin sunansa ashek muhammad bin nu ashek muhammad musa alu nasr ashek doktor ne na qur'ani yana da rubuce-rubuce yana da wani littafi al-istiqra fi bida'il qurra sannan yana da wani littafi akhta'u al-qurra'i fi qira'ati fatihatil kitabi kurakurai ina jin ɗari ko da ashirin ya kawo wanda ake a karatun fatiha tun daga a'udhu billahi minash shaitanir rajim wasu na taɓa nuna musu littafin ya fi wannan girma kurakuran masu karatun ƙur'ani a game da fatiha to to ka gani yanzu ka ga wani sai ya ce maka ma su dai bai da ta na taɓa jin wanda ya su dai ba a koyan karatun ƙur'ani da karatun su dai saboda bai cika madda to ka ga da akwai waɗannan to kuma ka san akwai karatun musabaka akwai karatun neman lada shi karatun neman lada bai bukatar wahalarwa amma na musabaka to can ne zaka je kai ta feke kanka shi yasa an tambaya Sheikh Muhammad Hussein Yaqub hafizahullah bazin nan nake karantawa aka tambaye shi akan hukuncin mata su musabaka yace to yace qalla ma yaqra'u qalla man yaqra'u fil qalla man yaqra'u qalla man yaqra'u fi musabaqati al-Qur'an al-Karim ويخلص النية gaskiya ba nan nake karanta shi da wuya kaɗan ne mutum zai karatu a musabaka ya ikhlasi to shi ne bayan na ya ce to da za a ce mai musabaka namiji ya yi don Allah to shi ce na amma mace ta zo gaban maza tana musabaka ya ce fala a shukku an na haza haramun yace ba na shakka haram musabakan mata shi ba ta wasa ke to kaga kaga kaga duk waɗannan abubuwan sai mutum ya bi taka tsantsan da su mutum ya kai yayi karatun qur'ani dan Allah yayi dan falalar da Allah ya tana dan ma mahaddata tabbas mahaddata suna da falala sun ba aurasnal kitabal ladina safaina من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله نانا عائشة رضي الله عنها تغويت حديث من سمع دكا ننسي عن الجنة da zalimun li nafsi waye zalimun li nafsi wanda ya karanta alqur'ani ya haddace amma kuma yana sabo amma baya shirka to ana fatan idan ya mutu zai shiga aljanna ko da za a azabtar da shi sannan shi muqtasidun akwai kuma ɗan tsaka-tsaki ya haddace alƙur'anin yana jan shi shi ma yana ja zunubi na jan shi shaidan na ja sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana taimakonsa muqtasidun kenan akwai sabiqun bil khairati bi idnillah wannan su ne bayin Allah ulaika ahlul lahi wa safwatul mala masu karatun qur'ani dan Allah masu dabbaka alqur'anin alladhina yuqimuna hurufahu sannan ويطبقون حدوده tudin waɗannan sai mutum ya yi su in yi sai ya samu falala amma karatun ƙur'ani dama da wuya mutum yanzu ko wanda suke musabaka waɗannan alƙalan suka zo su ma sai an kama su ko ba ka bane an taɓa zuwa wata shekara ina jin dama wanda ya na ɗaya bara to an zo bana zai zo ya karatu ko za a sashi ba sun canza ba dai na san da haka ake yi to wani ya zo ya fara shi bara shi ne gwarzon shekara to da aka kira shi bane ya zo ya karatu yana farawa ya zo zai yi karatu da halas yana farawa tas ka samu shi fitila ihu da kabbara hol ya ɗau ihu da kabbara shi na ɗaya bara ya zo zai yi karatu a yi kuskure an sa masa fitila ta an sa mai danja to ka gani ni dai ban taɓa ba wani shara ya musabaka ba ina discouraging ɗin mutane akan shiga musabaka ina karya musu ƙarfin ina karya musu gwiwa ban karfafa gwiwar mutane akan su yi musabaka ina ce musu su yi hadda amma kar su yi musabaka na sai waye tarihi yanzu jiya ai mun yi baka nan ka tashi an manta a kan comment ɗinka ba a faɗa ba ka tuno da shi jiya ka tashi an yi bayani ka sama za ka ji jiya an yi to asmi'na a'a ko man kasim yayi ne ba ka yi ba
ذاك ربي بخير جزاء بشوقي بجنانه في يوم حشر الناس كلهم وتشم ريحان أبا أجي.
مشتكئا جزاك ربي بخير جزائه شيخي بجنانه في يوم حشر الناس كلهم وتشم ريحان الفردوس متكئا وتنعل العصل من نحر الإز والكرم الشيخ كان كثيف العلم والأدب نال التكي علوم الشرع والنظم ولم أر شخصا كثير الخير في عصري عبر البشير تكي الله هبكم كانت دراستنا بحائية بدأت من بعدها تنبيه الجوز شيخكم ويليهما تخفة في النون والتنوين مها رسالة الذهب لله حذبكم ولا تنسوا قصيدة في السير إلى الله لشيخكم سعدي من ضمن سالفكم تمت بحمد الله في رابع ختمت ما أنها بدأت في يوم صومكم لكل بداية تأتي نهايتها نبكي على هذه من شدة الهم
a rika muhawala haka ba in mutum baya gwada in mutum baya gwada kanshi ba zai iya ba in kana jin kana da baiwa amma ka batta shi kenan zai ta mutu eh amma waɗanda suke muhawala suke suke kokarin yi to su ne suke su suke kwarewa na'am wannan an yi ka karanta to wallah shi taimake mu muna nan mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk